waliyi na gaba waliyi na talatin da takwas shi ne a shi aliyu a shakiyar talan da a shi ma ɗan ƙadiriya yana da martaba a wajen Allah ya samu kashafi ya samu sauki ya samu ma'arfa har ya kai ka yana ganin shehu shehu abdulkadir jilani rajalan a bayyane to ran nan sai dai daji zai dan kamo abin farauta wanda za a gyara shi a sa naman miya na wannan ranar ya je daji ya kamo abin farauta ya zauna gidan sai tata yana hutawa a bayyane sai ka shehu shi shehu abdulkadir aljiyani alkailani alkailani rajalan sai so ali ya tafi ya ce yawa ya so dama a angonmu akwai wani babban wani ya bayyana ana cewa shi amar tijjani raddalan ya ce wai shi ne shugaban waliyya ba gida mu kuma gashi muna ganin a waliyya ba kaman ka shewa a fita ga tijjani raddalan da ya ce haka kawai sai ya zauna ya zauna ya ce ya aliyu shafiwi ya aliyu shafiwi ya aliyu shafiwi yace ka san ko wane ne yace eh na sani wane ne shi shehi na ne jilani yace to lalle haka yi in da miji shehun ka to haka shi ma wannan shi amar tijanar zaranhu shi ne itaciyan da muke zuwa ko shi muke fakewa muke shan inuwa shi ne itaciyan da muke zuwa muke fakewa muke muke shan inuwa muke karban mataki shi ne jagoran shi ne shugaban shi ne sirrin يا أيها الكتب المكتوم ويا أيها البرزخ المكتوم ويا أيها الأتم المعلوم أجسنا بجوزك وانظر إلينا بنظرك واتنا بفرج قريب منكم بحرمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي نتل عندما ترى شنو شيخ سؤنون شيخ سؤنون shi kuma shi ta jali karaman da ya mishi wannan tsoro ne da farawa ne kuma dan fashi kashe mutane ma ke bai kwata kayan su to in za a can gari kuma akwai zama shi ta jali a galan to amma in za su zo fas suna shan wahala in dare musu suna zama da yan fashi to ran nan muqaddamin da shi ta jali a wancan daren nasu muqaddamin ta lamishe rasuwa bai an kwana bakwai sai jama'an shoti jami na wannan garin suka taso suka zo shoti jami a fas raddalanhu suka ce muna so ya shuga mana izini ka samu mana wani makaddami ya ce ku je na ku izini na ba ku zu'unnon zu'unnon dan fashin nan da ke tar hanya shi na samu shi ne halifa na a cikin ku shi ne mukaddami suka ce ya shugu dan fashi ne fa haka na ce muku ku je ku same shi ku gaya mishi ku ta su don lai muku albarka suka ta su suna dardar to ya zina wanda ma ba a san a gausa hanya kuma an ce kuma shi ake so su kama hanya suka je a hankali a hankali suna zuwa wajen sai da kuwa yan fashi sun taso dukkan sun duro da kan zuwa da shi kashi zuwa suka ce kai kai suna kai ku zubar da kayan ku ije kayan ku ala suka tsaka da rawan dari sai a cikin sai da shi yace wallahi ko zai kashin zina biya mishi suka sun zai a cikin gwane ne su wannan ci kai kai maka da hankali ne ba kake wannan kira kake zai cikin shi goyin wannan yace ya aiko ne shi shi kuma zai to waye ya aiko ka yace shi mu sai amar tijani da yana jin haka sai da shi ya sanyi ta kuma hannun sai ta fadi ya ce lafiya lafiya lafiya mene ce maka mene ce maka ya ce ya ce mu gaya maka yanzu kai ne mukaddalin mu kai ne shekin mu kai ne halifan shi a cikin mu zu'unun yana jin wannan kalma da ya ce Allah ko sai ya sama kamar ya dawo a yana dawo a dukkan haka a sume jim kaɗan ya farfado a lokacin nan duk ilimai ya haddace ne duk ilimai ba gida ya ji ya haddace alƙur'ani ya haddace buhari dukkanta da musulun tunzi da sa'i ibn maja muwadda malik da dukkan sifan fikihu da tauhidi da duk fannoni ba gida ya ji ko ya zama shaiki kamili a lokacin nan ya ce mu je gida ana zuwa ko ya zo shi ba aka zo na ya fara ba da karatu shehu zukunun radiyallahu anhu ana yin ɗaya daga cikin karamomin shehu tijjaniyar salamun da yake nuna ma almajiran shi har yanzu bin zuka shi ba ka kurmanta wali na arba'in shine ashehu muhammad ibn arabi al-madakari radiyallahu anhu shi ma ɗaya cikin sabon shehu tijjani ya samu soyayya annabi ya samu soyayya annabi na inna ne aya ya a kullum za ta fashi ki kafa dubu goma a kullum sai shauƙin madina ta cika zuciyar shi shauƙin makka ta cika zuciyar shi yana so ya je madina zirta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me zai faru kawai sai ya shiri ya ƙara kudin su ita haji sai ana gobe zai tafi iya salama da uwa sai annabi bayyana shi a bacci sai ce za ka je madina ne ka ziyarce ni to ni gashi na zo wajen ka na ziyarce ka kuma ka gani kuma aiki da kake so ka yi na hutashe ka ni na sa wannan doka na Allah ya kone to kai na ce ka huta ni zan je in maka ni zan je aikin hajji kuma ladan naka Kafa ina wa fara din wannan aikin hajji an haka shekara uku a na hudun ya kare ya to shi ina sai zai yi zai annabi a madina yana mafarki ya yi shekaran farko da annabi gaskiya ne ya yi na farko ya yi na biyu ya yi na uku shi daga sai zai kace dai zai daure dai a bacci shekara na hudu annabi ƙara bayyana mishi ce ni kake so kuma ni kake so kai ma ziyara to ni ma ina son ka na zo na zarce ka ka ganna a gidanka aikin hajji kake so kai na ce maka zan maka a wannan shekarar ma na dauke maka zan ce maka ni da kaina kuma ladan naka ne sai ya ce to ya rasu lallai ne haka ne mace makarar rudin sai farka yana farkawa shi kuma buga ga ƙorin ya dace da ya kare ake sallan su bayi zai karban kwana da jama'a dai lokacin hantsi ya hau kan raƙumin shi kama tafiya da guzurin shi yana tafiya yana tafiya sai da tsakiyar daji wallahi wallahi wallahi sai ga kullowar kanzil azam kanzil azam ainihin rahmatar rabbani annabi muhammad sai annabi ya ce ta bayan shi zama dalibin ya kama cat ta baya ya daga sama sai ya ce shi a ƙasa ya soke shi da kara kuma ya daga sama cat ya shi a ƙasa sai ya waigo yana waigowa sai ga wannan mutum shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai duka ka ce ya rasulullah ya rasulullah ya ce haba muhammadu zakiyu almadagari haba Muhammad bin Arabi al-Madagari haba Muhammad bin Arabi al-Madagari na ganka na farko na ce ka bashi na ganka na biyu na ce ka bashi na ganka na uku na ce ka bashi na hudu na ruwa ce ka bashi ka ce ka sai ka zo to gashi na bayyana a bayyane ni ne Muhammad bin Abdullahi ni ne Muhammad Rasulullahi na ce maka aikin haji ne ka huta ni zan maka kuma daga yau shine na ga mu zuwa na karshe kuma ni ho na ga maka daga wannan shekarar zan dinga maka aikin haji har tashi kiyama eh rigirigi wannan hajji kwara ɗaya ya kake ganin ta ta fi ƙarfin na halittu baki ɗaya wane ibadin kauri ta fi ƙarfin na halittu wallahi ta fi ƙarfin kace ta fi ninki dubu ko kace ninki miliyan ko kace ninki biliyan wallahi ta wuce trillion ta wuce trillion ta wuce quadrillion ta wuce hectillion ta wuce sekiliyan ta wuce sekiliyan ta wuce oxiliyan ta wuce sekiliyan ta wuce mililiyan ta fama ne muhammad aiki haji na annabi muhammad ta yi daidai da na wasu halittu na na annabi muhammad to Allah wannan mutumin annabi ya mishi wannan karama Muhammad bin Arabi al-Madagari annabi ce zai ake hajji har tashi kiyama kuma shi ma muridi ne almajiri ne da shi ta jami'a kala ya buɗe shi da shi ta jami'a ne fa kuma ana sai shi ana da yake shi aka samu wannan martaba da kamala ya ayyuhal qutubul maktul ويا أيها الفرزق المقتول ويا أيها الحكم المعلوم أجزنا بدوره انظر الينا بنظره واتنا بقلب قريب من الكتب بحرمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني قدس الصديق الى 41 شيل الشيخ محمد طالب اللبار رضي الله عنه الشيخ محمد طالب اللبار ɗaya daga cikin akabir ashabu kutubul maktul yana daga cikin manyan manyan sahabban su tijjani da salam yana daga cikin muhimmai su tijjani amma da iko Allah da in ta hanyar zo ya zo fata shi sai ya mutu a ƙasar Rum kuma a lokacin ƙasa ta Suriya Italiya kenan ƙasa ne nan da tsara ƙasa ne na kiristoci Italiya to sai jama'an shi tijjani ita damuwa suke ta damuwa ya wannan gashi sahabi shi ne jari gashi makusanci shi ne jari da karami da muka san mai yamu da Italiya Rum kasan Kiristoci kasan Nasara hatta shehu Mukhulidin shehu Muhammad bin Arabi at-Tamrawi at-Tazir salam wanda shi ma rayuwar shi kullum yana ganin annabi a bayyane so 44 a 24 so 24 a kowane awa daya shi ma sai shiga damuwa ga ɗalibin nan ba ya wa fadi amma na kiristoci ya shiga damuwa a wannan daren shi ne farko ga su tijjani da zahari da ga su tijjani to shi tijjani ya ce mai ya yi na rabiya a sa'ihi kana da damuwa da kai da jama'a akan wai ɗalibin akan ɗalibin nan ba ya wa fadi a ƙasar kiristoci to ka gaya musu ɗalibin nan ba yana nan tare da ni yana nan tare da ni yana nan tare da ni sai su karfi kan shi ce ya su su ta jana sai haka sai daga hannun shi haka daga hannun shi sai ya ga ɗalibin lambar a nan akwai cikin shi su jami'ar a shehu muhammadu ɗalibin lambar rasalan sai wali gudu fi ta hadu shi fiye na arba'in da biyu wane ce nan a shehu muhammadu abbaki a shehu muhammadu abbaki rasalan sahabi ne cikin sabon shehu jari kiloni ya sai attajiri ne ɗan kasuwa shehu muhammadu abbaki da talabi amma da kadara ta zo ya dawo fata da shi kadai da wajen rakuma ɗari a musu lafiyar kayan kuɗi bayan rufiya sai ta zo daji a fashi ka cewa ido ta kwasa kayan kuɗi shehu muhammadu abbaki da zalabi goma fas bai da komai aka daga tausaya ne ranar yana cikin barci sai ko kuma da kwali sai zo wani mutum kyakkyawa ba larabi ya ce maza maza ka tashi ka je makabarta daidai gabar shi abdullahi tawuri abin shi abdullahi tawuri shi masu haɗu shi ta jami'i yi wa kwatin ya riga shi ta jami'i da lamu ya ce ka je makabarta daidai gabar shi abdullahi tawuri rajalahu a kusa da shi an haɗa rari an bayi amanar ijiyar wasu kuɗi zuwa shekaru masu zuwa ka je wannan wajen yi mashi akwai wani abacin ga wajen an haɗa akwai kuɗi a wajen ka je ka ɗiba ka ɗiba kuɗin ka je ka ci gaba da kasuwancin ka da shi idan lokaci ya yi za mu gaya maka kamar min bin shi kuɗi kuɗin shi abin da ka ɗiba shi ko ya tashi kuwa shi hukun mun ka ba ji da dalal ne ce maka da kan fara ji ji dinga ji ji hayo ya ne sai ne kaban shi abdullahi tawo ji da dalal ya ga gare da kuma mishi ne hada ya hada sai ga dinari kuɗi da dinari kuɗi da a cikin akwati ko sai dauka yace ko shi wata kasuwanci nan kan nan Allah san mutun shi albarka nan da nan duce shi mun muka da wata tekniki dai wani ba zai jin tausayi suke walakanta shi suke ɗaukata shi daga duk inda ba kasan shi dama ga shi da kyauta dama shi muhammadu ba ba ya yi wa zalam dukiya da yawa ta taru ran ina sun bari sai ƙara ganin wannan mutumin da bakin nan ya ce alhamdulillah to yau in ka farka in bace kake in ka farka ka ɗauki kuɗin nan dinar dubu ɗari ka je ka kai mai shi ya san ya zo ka ta shi shi kuma lokacin ya samu riba kan wajen dinari dubu ɗari so goma abin da ke shi ya ninka abin da samu da so goma dinari ba ba ba naira ba dinari ba dinari dubu ɗari ba naira ba ba dana ba to dai dinari dubu ɗari sai ya ce da shi a gabar da muna zuwa da gudun mutum ya haɗa na ramu ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ba za ta kan fadawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi la ilaha illallah la ilaha illallah shehu bin habbabi da ba Allah lafiya wallahi ina na kawo lafiya na ce na ba shehu abdullahi tawuti amanan wannan kudin na haƙa rami na mene ba ta imani ba yace wai ya haɗa rami na mutum ya bi na mutum ne kabarai wai shi ba amana kudi ya ba shi jiya da shi wa tashi ne ga shawarar gani wani da ga kudinka ai ga kudinka nan ga sanan kaji kaji kaji abin da ya faru cikin da kaga kike ni ma a nan garin nake ni dan tijaniya ne abin da same ni kaza kaza kaza kina kike mu kaza ni da zamu wannan kudin ga kudinka kun bai san wannan zan tsara maka lokacin da tsara ma yace ai ni ba wani abin da tsara ne sai ni maka tsara ni maka kai ni irin da zan da ni mai shi tijaniya ne shi Abdullahi Ta'awuni رضي الله عنه ذكرنا شولي وأربعين الشيخ محمد بن عبد الله الشمكوني رضي الله عنه من يجب من يقع بشروط الجامعة رضي الله عنه دشين دشين دا شيخ محمد المشري رضي الله عنه shi Muhammadu Mushiri shi ne limanin makallalin shi Rujjani Rajallahu ya samu shi a talatin yana sanar da jana rusha baya shi Muhammadu Mushiri shi Muhammadu Mushiri ya samu shi a talatin yana neman shi jana rusha baya a zawiyan ba'ad sana Allah min kulli ba'ad to shi Muhammadu Bashiri shi ma yana da almajirai da musulma da yawa ne wanda ke kasar shi tare da shi ma din yana kan shi tijani kuma a zaman shi tijani da salam to shi shi Muhammadu Bashiri sai ya zama to ana ganin girman shi ana ganin kamar a sahabbai shi garba ba wani tun mai garza kamar shi ba mu kan shi garza a wajen shi kamar shi tunda Allah subhanahu wa ta'ala harabi ya rayu wa fati to sai wannan shehu Muhammad bin Abdullahi al-Samhuni ya magana shi ma sai an kashe kai da tarike shi da asararu da alwaru da futuhat da futuhat da barakat da nafahat da ma da mawaqibat shi ma kana ganin almajirai shi da kuma ya shi shehu Muhammad al-Bashiri to an gaya maka shehu Muhammad al-Bashiri da zalanu shi ma sai wannan kishin ya dauke shi yana ganin ya fi kowa a cikin sahabban shautar jami'a shi ma shehu muhammadu bin abdullahi al-abduni shi ma yana ganin ya fi kowa a cikin sahabban shautar jami'a to sai mai gana ta kaiwa da komowa mai dan wannan suna cewa shehu ya fi wancan mai dan wannan suna cewa shehu ya fi wannan har kusan zawo ya fa dan tukuran ta kafa kashi biyu wannan na cewa shehu ruwa ne shi ne tsayin da azu shehu jani shi muhammad bashiri su wanda a shehu su shehu muhammad bin abdullahi a san gobe shi ne kan gaba a wajen shehu jani sun shi jani tara su baki daya da muridan shehu muhammad bin bashiri da muridan shehu muhammad bin abdullahi a san gobe da zalam ya tara su ya ce musu to dukkan ku na da hankalin ku man ya arfuni ya arfuni wa hadi duk wanda yake ganin yana so ya sani to ya sani ni ni kadai ni ni kadai a cikin tijjani ni ni kadai a cikin muhammad da musulmi ni ni kadai a cikin muhammad bin abdullahi sabuni kuma ni ne kadai a cikin ku man ya arfu ni ya arfu ni wa'adi nan ta tafi sun da ke yi kowa sai a kuma ihwanan mutasabilin a wani juna da ya haɗu baki ɗaya kowa ya gana shi dama dimuwa ne kurwa shi man ya rukuni ya rukuni wahadi eh daga ɗaya a cikin ɗaya kawai man ya rukuni ya rukuni wahadi wannan shehi shehu muhammadu musulmi na gada ko kuma ya yi kishi da shi ke ko ko ya kuma kishi da juna amma daga bayan gyara to sai shehi na arba'in da hudu shehu ahmadu bin abdulsalami al-allali al-wadajiri shehu ahmadu bin abdulsalam al-allali al-wadajiri radiyallahu anhu wannan mutumin ya samu martaba a fadar shehu jami'ar dalal domin shi ne shehu muhammadu muslim ke jayayya da shi yace su kai da ya soki shehu wannan wannan da ba a shi shi shehu muhammadu shiri Allah ya jefa shi cikin tsakani na fa gaya masa shi shehu ne shiga talatin yana sallah shehu jami'ar da shi a baya sai daga baya an annabi cin shi da jami'i yanzu na sa ka ka wuce gaba kan wani liman ya wuce gaban ka domin kai ne sa kamar auliya to shi mamu mushiri saboda ya soki wannan bawan Allah sallallahu alaihi da intihani dama matsalan shi sai samu intihani sai ya je wani kawai sai ya kwaso hadiya da shi da Allah ya bashi yace shi kenan ya fara shabiya shi haka da yanzu zai cin shi bai kai su tijanin ba kuma shi zanga shi tura shi ba to daga nan fa sai annabi bayyana musu tijanin yace kaga Muhammadu Mushiri daga yau na rabu da shi ba da bashi kuma ya bar garin ko annabi ba wajen fito fushi kamar yadda fita شيخ الجامع رضي عنه سيكرا شيخ علي العراقي البرادة رضي عنه يقول ماذا ماذا كبير من بعده كتبت حضرة الفتاة عند الديوان يقول قليلي مرادي إلى حضرة الفتاة وقد يبانا في فؤاد الممزج Ishe ka cewa ya ce to Ali Harazmi ka je kan harkar sana fadar annabi ka neman ma Muhammadu Bashiri afuwa wajen sai da wara domin kai ba na ka kai sharifi ne cikin annabi amma idan ka je ya ga ko mai annaba suna kasa annabi na kujera to ka ka kai ka kan ba da kowa sai ka ga annabi Allah na Ibrahim to shi za ka rike na ce ina gaishe da annabi Ibrahim ina so kuma da Allah ya roƙi ya ba annabi hakuri akan abin da Muhammad ya mani ni na ya ce shi sannan shi al-Harari kada manya ya tashi nan take zai fada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ina take gaba take sama take yamma ne kudu ne arewa ne ina sai su manya aka zo da jaya muke sai ga annabawan an aka kuwa su annabi adam su annabi shisu su annabi aluri annabi kainaku annabi mahayayin annabi nuhu annabi huru annabi salihu annabi idris annabi abab annabi nuhu annabi nuhu annabi nuhu annabi annabi ibrahim annabi isma'il annabi ishaqa annabi isa annabi yaquba annabi shamu'ul annabi shamu'il annabi dana annabi mutali annabi qabu dukkan su ba annaba wa duka suna nasa annabi na bola nan kujerar na sai ya wuce wa annabi ibrahim alaihi salam sai ya halilullah ya nabiyullah shi ne mun shi na mace jami'ar salam shi ne ya duro ne sai yana gaishe ka kuma yana so ka nemi afuwa wajen annabi Muhammad sallam game da abin da Muhammad da Bashiri ya mace mu ta gani amma a shi da nabi ya yafi abin da aka mishi to sannan sai annabi Ibrahim alaihi salam sai ya tashi ila da Nabila yace ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah na zo an kama kasa da ni akan abin da ya zuwa mu masoyin ka Muhammad bin Isa wa Rasulullah wa Rasulullah yace ayi hakuri ayati ayati ayati a yafe musu annabi ce laula an ta'abi ma sa ma tuku abadan in ba ba din kai kana mun uba ne a waje na ba in na saba maka da umurnin babana to bai ce kai babana ne to da ban yafe shi har abada ya zo wani zai cuta sai ji kallawa Ahmadu Tijani har da lamu to kaji ba an dan kaya ne da sunan shi Tijani da abin da ya faru ga wali sharifi wanda annabi na san shayi sallah ba shi dan shekara talatin abin da zamu yi ya ya gune su kan daraja shehu tijjani ya ya gune zaki shehu tijjani ya gune kafa ta man shehu tijjani da shehu tijjani da shehu tijjani da lamu yace ya rasulullah na ji ka ce min duk wanda ya zama da aljanna wani kuma yake da jauta to ga shi na ga wani hadisi kana cewa wanda ya haji in Allah ya ba ba wanda kuma ba shi aljanna hajji mabrur lagar da zaka aljanna in tsare wani na fada amma yanzu kuma na ce duk wanda ya suka rike aljanna wanda kuma ya yi ka ya zage ka in dai ya mutu da kowa ba mata kada walau hajja wa jahada wa akamara ita ko da ya yi hajji ko da ya kira ko da ya mutu a wani ya mutu sabilillahi in dai za ke ka an fito ba ta mata katar Allah kare mu a cikin nan ne ne wanda ya daga har yanzu tun da lokacin da na yi na hararin wani siddiqi na arba'in da biyar shine shehu usman fallani al-ikisari shehu usman al-fallani al-ikisari sardalan sai da ɗalin mutu ba wani ne urma shi ne shehu muhammad bin shehu usman al-jarimi radiyallahu anhu shi ne ba a dina shi tijjani a wannan wali allah ne bayyawa da yawan ganin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sha gana annabi ya sha gana annabi ya sha gana annabi ga annabi sun bance shi ya rungume shi ga hatimin nubuwa waliyi na arba'in da bakwai shine a shehu muhammadu waladani da wai a da kanishi a shehu muhammadu al'imamu salihu waladani raddalan wa da kani ne uwa da yau bada kuma duka su akwai shi wata jani tare da yake hajji wa da kani bai hun suka ɗari ka sun bi su shehu tijjani suka je aikin hajji a ɗakin ka'aba Muhammad Sadiq Walrani ya gama dawafi komai da komai ya je sa'ayi umra ya gama komai da komai an aiki hajji ya gama dama ta madina suka taso an gama hajji baki daya ya zo ya zauna a kofar ɗakin Ka'aba nan take Allah ya bar tajalli nan ya fadi a mace su Ahmad Waldani ya yan shehu Muhammad Imam Sadiq Waldani al-Misri radiyallahu ta'ala anhu sahabi shi duk jami'in al'adu na arba'in da takwas shi na shi kuma abdurrahman shindini radiyallahu anhu shi abdurrahman shindini shi ne shehu shehu muhammadu sabbahi radiyallahu anhu sun je masallacin juma'a na fara shi ke ba da karatu shehu abdurrahman shindini shi ke ba da karatu shi ke ba da madadi a masallacin juma'a na fara ba a taɓa sanar wani malami a gaban shi ba shi su muhammadu safa'i sun kewaye shi ko abdurrahman shi jidi suna karatu a gaban shi can sai da shi ko rubul makatun wafar zafin makatun maulana shamar tijjani na zalama yana shigowa sai shi abdurrahman shi jidi ya ce ma jama'an shi da dukkan almajiran shi ce ku tashi mu je mu kai da shugaban waliyi suka tashi suka yi gaba da gaban shi mutum da suka ziyara ya musu addu'a ya musu addu'a sai shi wa rahman shingidi ya shiga kuma mai shiga mai wasu zurfin a kan ilimai wanda bai fahimce su ba bai san su ba bai san kansu ba haba su tijjani ya shiga ba shi bayani ya shiga ba shi bayani ya shiga ba shi bayani ya shiga ba shi bayani suka taho da inda take shehu muhammadu sabba'i radiyallahu anhu sai ya ce ma shehu su shafi rahman shingidi ya shehu mu da ba mu dauke ka kai ne shugaban malaman kasan nan baki da ba mu zo wajen ka a matsayin akwai wani shehi a gaban ka ba yaya za ka zama wannan ba da sahara kuma kake cikin magana tunanin ka tambaya zai tambaya ga gaban shi wannan ai ka ba da mu ce kai ko ya hankali wannan shi ne shugaban wani ya baki da shafi ramani shi ne jira da Allah amma a wannan martaba na yi a wannan sirri na yi ya samu dama ya shiga cikin tijjaniya aka ce wata rana sai malaman garin suka ce shi walima da aka ko ce shi walima an haɗa malaman kasan ne baki ɗaya fa an walima an kammala iko Allah sai wani malami kawai ya tsoro da magana akan abin da take sukan da rabin shi tijjani da dalali shi kuma shehu abdurrahman shingidi ya shi ne ce komai ba kawai ya je gida su da zai bayyana mishi ya ce kai ramar shi jiri me ya same ka me ya same ka kana ya na suka na amma kai shiru ba ka are ba ba ce komai ba kuma ba ka tashi ba ya shi ba ce komai ba ai ban so za ki duk ba kuma ni ma ai ban ban ban magana a gare ka ba ya shiru ya ce kwarai kuwa na ban ba kai ba to me yasa kun ba kare ni ba tun da ka san shari'a ake mu sai ya shiru ya ji da ni kai mu shiru ya ji hannu ka take shirin ba da sakin shi haka sai ya faɗo yana faɗo a sanadiyar rashin lafiyar shi kenan kuma da wannan ciwon ya shahada kaji kawai saboda an zagi shi tijjani yana wajen shi bai tashi ba kun bai hana ba alƙare to da wali na arba'in da tara shine a shehu muhammadu alhafizu al'alawi al-shinjidi radiyallahu anhu shehu muhammadu alhafiz al'alawi al-shinjidi radiyallahu anhu shehu muhammadu alhafiz al'alawi al-shinjidi radiyallahu anhu shi ma ya ya a tijjaniya so tijjaniya ne shi ya kaddamar da shi a ƙarfin tijjaniya muƙaddamancin tafiriya ya ce na baka ɗariƙa kuma na baka muƙaddamancin tijjaniya kuma na maka ilimi ka kaddamar da mutum goma ko wanda ya shi ma kaddamar da mutum goma haka zai lama shi Allah kamar muƙaddamancin Muhammad Gali shi ne mutum mutum Ali tamazini huwa na shi a cikin itlaqiyya to sai tijjaniya ce Muhammad Al-Hafiz Alawi Ashijidi a sharif al-asali na kaddamar da cikin tijjaniya bai fi haka ka koma gida hidiman ka ya isa ka zauna ka ka fara ba kowa da riba sai lokacin da Allah ya bayyana ka tukuna ka ka kira kowa ka da riba ka zauna sai lokacin da Allah ya bayyana ka ranar da cikin zaune da la'asa sai ga wani wali wanda ya shahara yana haduwa da Allahu yana haduwa da Allahu alaihi salam alaihi salam da Annabi Musa sai da Allahu alaihi salam wannan wani mashahuri ne ya haɗar da mahallu suna jirar ni wannan wani suna shi al'adu ya zo shi mamman al'adu al'adu a cikin jibi da talaba ce na zo ne ka ba ni guzar na kamar shi daga sahara sai ce wani kalan kalan littafai ne ne littafai ne ga su ga su littafai ne ta littafai ne littafai ana da kuma ga sahara da wani ina ina wani ne ke wani tsada da allo ko wani mun na wani wani min dada abin da kamar shi daga sahara da yake tijaniya shi ne ko ka bani gaji a gaban jama'a an cika mutane su dubu goma yake shi kenan kafin dama na ga muku shi da kai fara ba kwarai da Allah sallallahu alaihi bayyana shi to dai dan bayyana shi shi ne ba wannan to dalila yana baji mun tashi ba almajiran shi wannan Muhammad Hasan Allah yake ya shi akan Allah wannan wannan ne ne tijariya ce ku shige ta ku shige ta ku shige ta in ji wannan wale ko ne da shi mutum da hadin ya shi ma aba ya shi ma aba nan da nan gari ya labari ya cika gari tijjani a cikin gari mata su alkuwa su a basu da riba nan da nan labari ya bazo ta hannun shi kuma amur da abin da alawai an shi fi ne rasala aka ce ya isa karama mashi wa mura fata da alawai a cikin almajiran shi da Allah ya fatta واحد كألف واحد كمليون واحد كبليون واحد كتريليون واحد كتريليون واحد كودريليون واحد كهتريليون واحد كقبليون واحد كسنتريليون a ƙasan shehu mamuna sa'adu alawi ne Allah ya fitar da shehu mawulufal shehu mawulufal wanda shi ne kuma da kalam kuji da sun ji a cikin nemiya yayi da yake bar shi da kalam ya cewa ka fa faran liman mawlud talil ma'atu kuma lazima ibrahim to wannan kenan shi kuma shi mawlud tal radal anhu ya ishe shi a farkon fahari shi ma amurda shi ne Allah ya kare da shehu Muhammad Banam shehu Muhammad Banam wanda ake ma lakabi da ولد حمي حتار shi Muhammadu Banan Banan shi ma Muhammadu ne don Muhammadu casa'in da biyu ne alƙalaman gari da Muhammadu har sanan guda uku to shi ma Banan ne guda hamsin ne guda hamsin ni ara arba'in yau kenan casa'in da biyu guda biyu dama wancan jarin alif jarin ba mu da jibai Banan to shi shehu muhammadu banan shi ma ya ishe shi abin alfahari kai ka san wani da mulubi bal shi ne wanda ya biya da tasbin shehu tijjani tasbin shehu tijjani tana hannun mulubi bal to shi shehu mulubi bal shi ne shehu shehu muhammadu banan shehu muhammadu banan shi ne shehu wato shehu muhammadu banan ana mara na gajar shi wala ne hannun tar shi kuma shi ne shehu shehu muhammadu bin sakir shi Muhammad bin Kabir shi ne wanda ya kata dalila da suna Jaishul Kabir Jaishul Kabir shi Muhammad bin Kabir shi kuma shi ne shehu dan shehu Ubayda shehu Ubayda wanda ya kai da shawara ba biha Ubayda fa za bin Zabu Rahmani ubai da shi ne da ya kuma yi zafin rahamad shi ubai kuma shi ne ya ba da ɗariƙa da mukaddamarci alal idlaki da shehu ahmadu suka yi shi amma da suka rasu kuma ce ba da kuɗa kamar ni al'alani da zukarusu a shehu a biyu isa hada maulana shehu al'adurani ya rasu Allah ta'ala to shi ne tiyani da talaru za a gangara kaɗan ina da wani ba'idodi da idan shekara ta yi yakan tara muridai shi mutum tara shi ne tiyani da talaru sai ya ce shi da kai shi zai tafi a hizbul bahai shi da kai shi hizbul bahai sai da mace shehun nan shehu muhammadu bashiri ya ce kullum biya hizbul lamani sai kasa bakwai da sauran bakwai da yamma wani da biya tattaran shi ne al'abbasu sharkawi sai shi da ce mishi ka biya bismin lahi da bila ya kudu ma izin shawar fil arda la tuslama wa huwa samir alim dari biyar da sada dari biyar da yamma wani na uku shehu umar da baki jikan shehu abdul aziz da baki da salamu yace kullum da kuma biya hasbunallahu wa ni'mal wakil kasa dubu goma da safe dubu goma da yamma wani na fito a cikin sabashin tijari wanda suke wannan dagira na halwa na ibada wanda suke yi to duk wani shari bai kita Allah ya ɗauka ta tijariya bai kita kuma duk wani alheri kuma Allah ya ɗauka tijariya a ko'ina gabas da yamma tarewa wali na hudu shi shi abu mas'ud yana karanta la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kafa dari biyar da safi dari biyar da yamma ayatul shima dari biyar da safi dari biyar da yamma wani rubiyar shehu abul hasan bin hasan bin abdurrahman shi mai rabiya bismillahir rahmanir rahim ya hafizu ya mani'u ya ladibu hasbunallahu wa ni'mal wakil kafa dari biyar wani na shida a cikin sauran shida shi ne shi abdulwahid al-bugani dan wani shehu muhammad al-gani da salamu sai shi wasu salamun awwal kenan yana biya ayat da suka fa hamsin da sati hamsin da yamma kuma zai biya bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim hasbi allah min kulli shay'in الله يغلب كل شيء ولا يكفو لامر الله شيء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل وفاقه الى قدره سوى الذي ذكر شنو كل يبيع wannan adda kafa 21 ga sannan ana gaya muku da larba ku yan mutanen manufashi kasafin kuri ake ga sannan adda ko a kusa ta gadda a sararin da yake girma kwanin bayanin bayanin zan ba kasar ba kwanin daga baya adda ita ce ita tarbatu binun ita tarbatu binun wajh Allah al-kadim kadim al-kamil ita tarbatu binun wajh Allah al-kadim al-kamil wa tahassasu bi hikm Allah al-qawi al-shamil wa ramaytu man bada alayya bi sahal Allah wa sayyid al-qaati Allahumma ya galiban ala amrihi wa ya qa'iman fawqa al-kihi wa ya ha'ilan bayna al-mar'i wa qalbihi kul bayni wa bayna shaytan wa nazrihi wa bayna man la taqata bihi min ahad أحد من ملكك كف عن لكم وقلل أيديكم وأرجلكم واجعل بيني وبينهم سدا من نور عظمتك وإجلالا من قدرتك وذلا من سلطانك إنك عليم قادر اللهم أشأني أبصار الناظرين حتى أرد الموارد وأشأني أبصار النور والظلمات حتى لا أبالي جبارهم يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكلم الله الليل والنهار kafa ashirin da ɗaya in an gama sa biya in huwa Allah zuwa ƙarshe kafa goma sha ɗaya to wannan shine ƙarshen addu'o'in da manyan waliyai na guda tara suke biya ba tun da sauran lokaci uku ɗaya daga cikin manyan manyan sahabban shehu jami'ar bala'u wanda ya taso sharifin hasani ɗaya daga cikin manyan manyan kabir rujali wanda ya taso daga madina ya zo senegal shehu farko waliyin farko sharifin farko shi ne shehu muhammadu rizal akbar muhammadu rizal akbar shi ne ya sauka a ƙasar kaulaha sarkin garin ya ba shi mata mai suna jaila ita ce ce mata aminati aminati aminati daga baya kuma ya suka koma suna ce mata anyaz anyaz anyaz shi muhammadu rizal akbar shi kuma shi ne ya samu da ya shiga wani wannan rikici ya kuma madina da rahu wajen sallallahu alaihi wasallam ya shahada da masu shi aihu ta kara mishi rizal askar rizal askar rizal askar shi go shi ya yi sambarda sambarda shi ya yi muhammad lamin muhammad lamin shi ya yi bakar bakar shi ya yi madamba madamba shi ya yi muhammad lamin ya مولانا يز شايف عبد الله يز عبد الله يز شايف الشيخ ابراهيم نياز wanda yake cewa wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhani in annani alifatu rijani mawhibatan min ahmad al-adnani man shakka fiha wa ara wa asma'u min haythu lam yara al-fata wa yasma'u shine yake cewa wa fi biladi fihini wa sharru kulliha ya asadu la billahi sa'atu la yadi yake ce ana al-harqu لا أقرأ لكل منازل وكل وراء من أمر ربي رقية أنا الوقود كوس الوقت في كل حالة أنا الشيخ إبراهيم الشيخ الطريقة شيخ وانا شبه يي وقاتي شيخ الدلانو يا برداجا قدانوا سبعين saba'in da biyar littattafai saba'in da biyar ma ƴaƴa saba'in da biyar littattafai saba'in da biyar ko kuma kuma abin mamaki ya bar ƴaƴa saba'in da biyar kuma idan shi a raye ya ga jikoce guda tamanin da uku ga tamanin da uku ga saba'in da biyar in ka haɗa zai baka nawa ɗari da hamsin da takwas ɗari da hamsin da takwas shi ne ramzin in karkuta Allahu Muhammadu. Abin da za kenan Allahu sitta wa sittun Muhammadu isnain wa tis'in ga casa'in da biyu wanda su kuma tsadin ga casa'in ga sittin ɗari da hamsin ko to ga biyu can ga shida shi ne ramzin Allahu Muhammadu. ya ga ɗayan shi da idan shi saba'in da biyar kuma ya ga jikokin shi da idan shi da idan shi a bayyane tamanin tamanin da hukutu yanka hada in ka rubuta allahu sitta wa sittuna muhammadun casa'in da biyu a zahar kenan zai baka ya subhanallah al-ilmu indallah قولوا الحمد لله قولوا الحمد لله ga Allahu Muhammad jumla halifa alal idlai bizajir wal badini na shehu tijjani halifa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halifa zatin Allah barkin jawhar lan yukasama gausu barham ina gwanin wani ganawa shugaban zakirai ya ce ku zakirai kuna zuke kuna tsala na sa kuma wakata ne ku alfahari kuna da uba mai inganci domin ni ne uban ku zakirai ni ne uban ku zakirai ya farin cikin wannan uba mai albarka shi ke ce mana mu karɓi ɗariga mu shiga mu aiki da ita shi ke ce mana mu rike ma'arifa ba da anka na kada lagayin fal ayin zahir fal kada ka ainal ayin abdalak algaina haka gausu barka mu ce mana ka yi rubutu an ba ke fi a bayyane ka mai da shi gaili kafa zora kai ka mai da shi gaili kafa to me yasa kake diga wannan dugon kake mai da shi gaili kafa asalin shi ayin ayin alkafa ne kai arifi kai siddiqi kai batacca ne in kun za ki alwala ko za ka yi wanka ta ɗahar bima iltaibi in kun ta zafir wa illa tayamman bis sa'idu wa bis sahari wa qaddim imaman kunta